والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sha bakwai ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya wanda ya dace da sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu daura kan tafsirinmu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan sura suratul rum wanda yau za mu tashi aya ta 20 daidai Allah rahma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Allah madaukin sarki yace yana daga cikin ayoyinsa an khalaqakum min turab ya halici asalinku daga turbaya abinda ake nufi da asalinku shine annabi Adam alayhi salam summa idza antum basharun tantashirun sannan sai ga ku kun zama bashar mutane tantashiruna kuna yaduwa kuna watsuwa a bayan ƙasa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja daga cikin ayoyinsa Allah tabaaraka ta'ala shine ya halitta muku a kanku min anfusikum azwajan ana nufin daga jinsinku min bani adama daga bani adama ya halitta muku matanku a cikin jinsinku wasu malaman suka ce abinda ake nufi an khalaqakum ko an khalaqa lakum min anfusikum azwajan aka halitta muku hawa min zila'i adam daga ƙashin haƙarƙarin annabi adam litaskunu ilaiha don ku samu sukuni da kwanciyar hankali zuwa gare ta ita matar da aka halitta muku waje alabai da kuma mawaddatan wa rahma kuma Allah ya sanya soyayya mawadda wa rahma da tausayi tsakaninku ay ja'ala bainaz zawjayn almawaddatu war rahmatu tsakanin ma'aurata guda biyu Allah ya sanya soyayya da tausayi miji yana son matarsa mata tana son mijinta fa ma yatawaddani wa yatarahamani aka ce wa ma min shay'in ahabba ila ahadihima min al-akhar min ghairi rahimin bainahuma babu wani abu da ɗaya yake son ɗaya ba tare da tausayi a tsakaninsu ba inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan hikimomi na ubangiji da wannan halitta akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu tunani idan mun duba waɗannan ayoyi da alaran ma ya karanta mana ana yi mana bayanin asalin halittanmu da yadda abokanan zamanmu abokanan rayuwarmu mata kenan suka kasance menene hikimar da aka halittawa namiji mace khalaqa lakum min jinsikum inasan yakul lakum azwaja aka halitta muku mata na jinsinku wanda waɗannan mata za su zama matekunku ne na aure da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya ba wa ɗan adam nitsuwa da kwanciyar hankali sai ya haɗa shi da matarsa a jinsinsa don a samu sukuni kamar yadda Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به Allah ne halicci na na Hawwa'u daga annabi Adam daga kashin hakarkarinsa na hagu kamar yadda Imam Ibn Kasir ya faɗa da kuma sauran malamai daga nan ne aka ce duk wani ɗan Adam in ka irga kashin hakarkarinsa na hagu za ka ga bai cika ba akwai ɗaya babu idan ƙashin haƙarƙarin dama goma ne to na namiji na hagun ɗinsa tara ne ina sauran na matarsa ne ko na matansa ne don a nuna maka matarka tana makale da kai tana haɗe da kai kuna tare kuma ka ji tausayinta ka sauƙaƙa mata karka munanta mata karka baganta mata ka yi haƙuri da ita duk da halinsu yana da wahalar sha'ani amma ka yi haƙuri da ita ta ci kudinka ta ci arzikinka kuma ta zage ka ta tatse ka ka ƙare a kanta in ta tashi bikinta na duniya ba mutumin banza irin ka a wajenta sai haƙuri ka ɗauki shekaru kana mata abin arziki kana kyautata mata da wani ɗan sauyin zance ya shiga tsakaninku a hira in ta yanka maka bakar magana sai ka yi sati biyu kana birgima a gadonka baka gama samun nutsuwa ba Allah ya ba su baki kamar reza in mace ta yanka maka bakar magana za ka daɗe kana jin yankan nan a tattare da kai ba komai kai haƙuri su ma yadda za su more a kanka kenan su cashe maka su gaya maka bakar magana kai haƙuri amma kai ma Allah ya azurta ka da su ne don ka samu nutsuwa da kwanciyar kai suna wahala a kanmu su kula da 'ya'yanmu su kula da gidanmu su kula da tarbiyyar 'ya'ya su yi wa yara wanka su kai su asibiti in ba su da lafiya su musu abinci da safe da rana wani ma matar tasa ita take kula masa da uwarsa ba za ka iya irga hidindimu da wahalhalun da mata suke yi wa mazajensu ba a cikin gidajensu na aure ba kuma ba harka ce ta biya ba ba wani namiji da ya isa ya biya matarsa wahalar da take a kansa ko take a gidan shi ko a kan yayan shi in sadakinka ne tuntuni ta gama cinye shi in tsummo karan da ka mata ne an daina ma labarinsu yanzu abin da ya sauran rayuwa ce kawai ta mutunci cuɗainin cuɗe ka da aka min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah sai ya dubi jinsin ku bani adama sai ya halitta muku matanku da an biye ta iya annabi adam kadai duk maza ne za a yi ta rayuwa a duniya kuma da Allah ya ga dama zai iya sa matan naku ya zama ba daga jinsin bani adama ba in Allah ya ga dama sai ya sa matan ku su zama cikin dabbobinku da tumakinku duk wanda ya tashi aure inda Allah ya ga dama sai ya zaɓi lafiyayyen tinkiya a cikin tumakinsa ya sai kai gida da Allah ya ga dama kaga da tumaki sun ƙara daraja ke ko awaki ko Allah ya jarabe ka ya ka da jaka a ce namiji jaka zai ta aura ko a ce wanda yake da hali a cikin ku ya nemi raƙuma taguwa kenan a ce raƙuma ita ce matarka kaga kana buƙatar dogon ɗaki kenan kaga kaga daren da aka je a ɗauko amarya za a sha aiki to Allah cikin hikimarsa don ya ba ku nutsuwa sai ya sama muku mata a cikin halitta irin naku ai ya ku daidai ko namiji ya auri mace mai halitta irin tasa ita ma mace ta auri namiji mai halitta irin tata shine ma'anar an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ma'ana daga cikin ku jinsin ku sai ya halitta muku matan ku don na samu nutsuwa yanzu kaga malam ko zakara ne aka ce matarsa macijiya ne zai aura haka ai za a sha fada fi sabilillahi zakara ya auri macijiya kaga ai abun haɗin kamar zai bai yi ba ne to amma kuda ya auri kuda dan uwansa sauro ya auri sauro dan uwansa akuya akuya zai wahala ka ga rago yana barbarar akuya haka ne zai wahala ka ga ɗan taure yana barbarar cinkiya komin jarabarsa amma da yawa an sha kama maza mutanen banza suna bin tumaki kaga ai ya saba wa hankali ma da tunani a ce namiji ya je ya kama ya kama cinkiya yana yana luwaɗi da ita har ma malamai suka ce duk wanda aka kama yana wannan a kashe shi a kashe dabba ta haramta akwai hikima kwarai kai wallahi da zuwa akai aka ce ma in za ka yi aure ka je duniyar aljanu ka nemo wata budurwa cikin aljanu wata aljana za ka shigo da ita ɗakinka ka zo neman ta ka ce tana ina ta ce ai tantanin ta daɗe a birnin sin ya kuma ga ka a komo a akwai ma wataƙila ka ga yi akwai matsala akwai hikimomi sosai don kada a samu nufra gudun juna da kiyayya ko da rashin dacewa da juna kenan kaga akwai hikima ta Allah da ya mana wannan baiwa ta auren jinsin da a ce laukanatul azwaju min ghairil jinsi to da ba a samu da za a samu damuwa dai da ɗan rabuwa daga cikin rahamar ubangiji tabaraka ta'ala kuma sai Allah ya kulla soyayya wani irin so kauna tsakanin miji da matar bayan nan kuma ya ƙara da tausayi malamai suka ce wannan yana nuna cewa alamar matar kirki ita ce mai so da kuma tausayin mijinta haka shi ma namiji mai so da kuma tausayin matarsa aure in dai babu tausayi a cikinsa yana da halin sha'ani gaskiya shi namiji yana riƙe mace ne saboda son da yake mata ko kuma tausayin da yake jinta kenan namiji yana iya ajiye mace a gida don tsabar soyayya ko kuma babu soyayyar amma tausayi yana jin tausayinta uba ya mutu ba ƴan uwa in ya sake ta za ta wulaƙanta za ta tozarta sai ya rike ta a haka ko kuma ya tara mata ‘ya'ya ta riga ta tsufa ta gaji to yana tausayinta yana tausayin ‘ya'yan kar ya raba ta da ‘ya'yanta ana iya rike mace don jin tausayinta kar a raba ta da 'ya'yanta ko kada a raba 'ya'ya su tashi ba uwarsu a gida kowa ya riga sani irin wannan rayuwa idan yaro ya tashi ba uwarsu a gida musamman 'ya'yan wannan zamani akwai wahala to wannan tausayin ko da baka son ta a ranka ko da ba soyayyar ko da ba ƙaunar to duba da waɗannan tausayi na in ka sake ta za ta tozarta ko ‘ya'yanka za su tozarta ko kuma ‘ya'yanka za su ta damunka uwarsu uwarsu ko za ka kasa samun kwanciyar hankalin ‘ya'yanka a gidanka saboda duk wacce za ka auro ba lalle ta iya kula maka da 'ya'yanka ba kamar yadda uwarsu za ta kula da su akwai dalilai da yasa da yawa da yasa namiji yake rike mace ko da baya son ta din to shi yasa ce an ja'al lakum min anfusikum azwajan aw wannan khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma da tausayi din ko kuma sabo duk abin da ake sha'awa a juna din ya tafi kai ma da ta ga yan sulullukan ka ne da kwabbanka ta aure ka to yanzu babu abin ya kare to kai ma din da ka dan sha'awar wani abu ne a tattare da ita ina yanzu babu kun saba dai da juna kawai ana zaune gida ɗaya kullum ana abin nan sai a hakura a zauna da juna inna fi zalika la ayatin liqaumin ya tafakkaru to wannan yana daga cikin manufofi na halatta mana mai aure a tsakaninmu da kuma rike matanmu da kuma su ma matan su haƙuri su zauna da maza haka mata ma muna kira zuwa gare su ki yi haƙuri wani lokacin za ki iya wayan gari baban ummin nan da da kike son sa kin waye gari yanzu ba son sa kike ba saboda halin sa bai da kyau baban ummi ba tausayi baban ummi sai rashin mutunci baban ummi kullun wulakanta ki yake in kin nema baya wayarwa ba kya samun farin ciki a tattare da shi amma baban ummi ya tara miki yaya da su ummi da kannanta da yayunta sai kike tunanin in kika bar gidan nan wa zai rike miki su ummi wa zai rike yayyanta da kannanta za su wulakanta za su tozarta ki je wani gidan ki ƙara aure ki bude wani kamfanin na kare yaya bayan wanda kika bari cewa an mai da yayanki almajirai a gidan ubansu wani uban bai da kula in ya buga ya tafi kasuwa bai san abin da aka yi yayansa ba sun kwana da yunwa baya iya bincikawa ko saboda rauni ko saboda tsoro ko saboda kaza ko saboda kaza ko kuma shagulgula ma sun masa yawa wani in ya buga ma ya tafi satuttuka yake ɗauka baya gidan shi to irin wannan idan ka kika kama hanya kika tafi kika bar gidan to ya za a yi ‘ya'yan za su wulaƙanta za su tsoranta to sai mace ta yi haƙuri ta ci gaba da riƙe aurenta ba lalle don tana samun biyan buƙatar ta ba a saboda ‘ya'yan da ta shuka a gidan da yawa mace sai ta zo tana kuka tana fatawa tana tambayin malamai cewa ita wallahi za ta kashe aurenta me ya tsakaninki da shi ba daɗi ba abinci ba magana mai daɗi gashi yana neman mata gashi yana abubuwa da yawa kana ji za ka ce mata kawai ta nemi ya ba ta takarda amma in ka ce ta ɗan tsaya tukunna bari ka mata wani tambayoyi shekarar ku nawa sai ta ce malam yau shekarar mu ashirin da bakwai ba da shi gaji ɗaya ‘ya'yan ku nawa ‘ya'ya sha uku to akwai wanda suka girma mun aurar da wasu ma akwai ƙanana wallahi mana akwai masu rarrafe ma tab yanzu wannan matar malam ka ba ta fatawa ta bar gidan nan matar da ta shekara ashirin da bakwai zuwa talatin da wani namiji ta tafi ta yi aure a wani gida ta samu wani nutsuwa sannan wannan 'ya'yan nata wa zai kula mata da shi 'ya'yan wannan 'yan mata wannan zamani 'ya'yan soyayya ƙarya ana son ka ana son aljihunka fi sabilillahi to shi yasa mata sai ku rinka tunani kafin ki kashe aurenki ki tunanin me zai biyo baya bayan na kashe aure na yanzu wata a cikin gidan mijinta uban ta ya mutu gidan uban ma an rabe gadon an kawo mata kasonta da ita da mijin sun cinye dan kason nata ana nan ana nan uwar da ta saura ita ma ciwon kafa ya kashe ta dan gidan da uwar take zaune ma ake zuwa gaishe ta daman haya aka kama mata bayan uban ya mutu an saki gidan ina gidan ubanta babu ina gidan uwarta babu suwaye ɗan uwanta wata yatta ce take aure a unguwar gabar to ita ma yatta ta ita take ba ta taimako in ta rasa abinci ita take aiko mata nan gidan ta taimaka mata sai wa akwai wani babban yayansu shi ko wannan bawan Allah mutumin kirki ne amma in ka ganshi yanda ka san wato dan uwan talaka ne uwa ɗaya uba ɗaya talauci yake fama da shi na uzu billahi ga tarin yaya kaman ya juju da ma juju a gidansa to yanzu wannan matar wannan matar da ubanta ya mutu uwarta babu yadda da take aure da in ta kashe auren za ta je gidanta zauna ita ma din tana cikin talauci akwai wani yayanta ko wani kaninta shi ma yana cikin matsi to ka ba ta fatawa ka ce ta kashe aurenta ta gidan wa shi yasa dole ne idan za a yi fatawa dole sai ana lura da yanayi karka lura da laruran mace kawai bacin ranta damuwarta kukanta cutarta da ake yi duba mata idan ta kashe auren ta mijin ya ce ya sallame ta ina za ta ba shi ne wata rana wani ya ce ya sake ta ba ta ce wa ka saka ya ce ke ta ce wallahi ban saku ba ina ruwan mutu ka raba takalmin kaza kenan ya ce ban gane ba ta ce yau ina gani ba uwa ba uba ba yan uwa dangina ma a nan suke zuwa su ci ka ce ka sake ni to gidan wa zan je ta ce wala ban saku ba ta ce yau shekara kusan arba'in da wani abu muna da 'yan mata har sun aure mun tara jikoki ka ce wai ka sallame ni ka sake ni to ina za ni ta ce ba inda za ni maganar sakuwa kuma ban saku ba ka je ka sake tunani Allah ya sauke ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ina tunatar da maza a rinka tuno da rahaman nan koda babu soyayya tausayi din tausayi din da cewa akwai wata matar da ba yanda za ka yi da ita duk tausayinta da kake ji to halakar da kai za ta yi za ta ƙara saka ne to kaga nan kuma sai a san yadda za a yi ta ƙara gaba Allah kiyaye hanya mu je a rama
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
mu je mu je mu je mu je ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani cewa wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa khalqus samawati wal ard halittar sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai wa ikhtilafu alsinatikum da kuma sabanin harasanku ana nufin lugogi luga luga luga yare yare yare da kuke tattaunawa wa alwanikum da sabanin launukanku wani baki wani fari alhali uwar ku ɗaya uban ku ɗaya asalin ku ma ɗaya ne adamu ne da hawwa'u amma abun mamaki da Allah ya zo kawo ku sai ya canja muku yanayi wani ya fito fari wani ya fito baki Allah ce a cikin wannan akwai ayoyi ga masu sani Allah ce yana daga cikin ayoyinsa kuma duk baccinku da daddare da baccinku da rana da nemanku daga falala ta sa wabce za uku min fadli kuna bacci da daddare Allah ne ya kaddara ya rubuta ya sa dole ku yi bacci da daddare waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha da kuma neman falala da kuke yi da rana neman ci da sha inda fi zalika la'ayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu ji ji na tadabburi ji na ɗaukan izina to shi ma dai waɗannan ayoyi Allah yana ta lissafa mana wasu ni'imomi ne da ya mana da ya kamata mu ƙara imani da shi ko mu sani muna ƙarƙashin kulawarsa ne abu na farko a cikin wannan aya halittar sammai da ƙasai ku duba nisan sama da tsawonta irtifa'uha wa tisa'iha ko wa tisa'uha fadinta da ɗaukakarta da kuma ƙofofin da ke cikinta a ƙasa akwai ƙofofi a sama akwai ƙofofi ku duba taurari da Allah Ubangiji ya shimfida a sama manya-manya annujum wal kawakib akwai as-sawabit akwai as-sayyarat a taurarun nan na sama akwai wadda tun da Allah ya duniya a wurin yake tauraro bai motsa ba kawai anan Allah ya kafe shi akwai kuma tauraron da yana yawo kai da kanka zaka ga gobe jiya kaga tauraro anan yau kuma da aka zo baya wuri akwai tauraron da ma zaka iya gane shi da kamarsa za ga ai jiya yana wuri kaza yanzu kuma gashi wuri kaza wannan shine sayyarat masu tafiya kenan akwai tauraron da kuma duk kullum in ka daga kanka a sama za ga inda yake na ana yake akwai wanda za ga haskensa ɗaya ne akwai wanda za ka yana yi kamar yana raguwa yana karuwa yana walai walai walai walai akwai mai babban haske akwai mai karamin haske akwai dan tsakiya duka wannan ayoyin Allah ne akwai tauraro guda ɗaya da sai an saka wannan duniyar biliyoyinta a cikinsa tauraro ne ɗaya amma girmansa yana ɗaukan wannan duniyar ba miliyan ɗaya ba fa biliyoyi a cikin wannan tauraron shi kaɗai girmansa ba magana kuma an rike shi a sama ba wata ƙusa da aka makale shi ba wata anga da aka yi hangin ɗinsa ba wasu itatuwa da aka kafe ko karafuna da aka juna tun daga ƙasa kawai Allah ya ce ya tsaya abin da ya ninka duniya wasu duniyoyin ne ma a cikinsa ba amma Allah ya rike shi kawai ya ce ya tsaya da wanda kuma Allah ya sa yake yawo yanzu wani bai shika aya ba duba ƙasa yadda take Allah ya halicce ta tudu da gangare wani gurin tudu wani gurin gangare a garin kuma za ga wani gurin tarin dutse ne ko tarin ƙasa ne sai ka tambaya me tarihin wannan dutsen akwai wani wanda ya taɓa rayuwa a wannan gurin ya ce ma da babu wannan dutsen yanzu duwatsun da suke kewaye a garin ku akwai wanda zai bada tarihin shekarunsu kowa haka ya zo gan su wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja malaman geography da masana halitta ta ƙasa suke cewa duk inda kaga dutse mai tsawo to a cikin ƙasa akwai irinsa ninki ninki ninki duk inda kaga dutse a kafe to ba wai a iya falalen saman yake ba kawai inda za ka yi tono sai ka samu wasu kilomita miliyoyi a ƙasa yana surbuka cikin ƙasa duka wannan bai ishe ku a matsayin ayoyi ba ga kaurin ƙasa ka tattauna rijiya har yanzu baka zo ƙarshenta ba kwalurruka da ramummuka wani gurin rami manya-manyan ruwaye da Allah ya ajiye ka san zurfin ruwan wani gurin kuma tudu wani gurin kuma rami ruwa Allah ya zuba wani kuma rami ne kwazazzafo kuma ba ruwan a ciki akwai ramin da faɗan adam sai dai ya hango ciyawa da namun daji a ciki amma ya fi ƙarfin ɗan adam ya shiga ya rayuwa a wannan gurin ko shiga ɗan adam bai taɓa zuwa wurin ba sai dai a hoto kawai ka gan can da na'urar da take irin zumin a yi zumin a zuƙo maka kuma babu ruwa a wurin dan shi ne kawai duk inda kogin yake Allah bai kawo ruwa ya kwanta a wurin ba sai dai wuce tafi ku duba duwatsu ku duba dabbobi da Allah ya zuba a bayan ƙasa duka wannan bai ishe ku ku gane akwai ayoyin Allah a duniya ba bishiyoyin nan kala-kala akwai ƙanana akwai manya akwai wanda ɗan adam yake dasawa akwai wanda ɗan adam ma shi ma yake gani yanzu a garin nan akwai bishiyoyin da ba wanda ya dasa su tun da aka tashi aka gan su kuma tunan haka za a tafi a bar su akwai wanda kuma ɗan adam yake dasa su akwai bishiyoyin da suna shekaru sai dai a yi ta mutuwa a bar su kawai sai dai an gaji a sare su amma da za a kyale su to ko shekara nawa ne za su yi ta ganyen su sai dai a ga alamar tsufa a jikinsu amma ba wai dai su daina fidda ganye ko ba da inuwa ba suna nan angwanninku wasu haka kuka gaji iyayen kuma a nan aka haife su suka gansu sai dai idan an zo yin hanya a sare su kawai amma da za a basu suna nan bishiya ɗaya sai sai ta shekara ɗari biyar kuma abin da za ka tambaya a ina take samun ruwan da take sha ina take samun abincin da take ci duk wannan fa yana cikin wa min ayati khalqus samawati wal ard din halittar samai da kasai inda zaka kare tonan gindin bishiya ba zaka taba ganin ruwa a kwance ba amma kuma idan ka karya jijiyarta sai ka ga alamar danshi nim din gidanku bishiyar da take wuri kaza ga ta da ganye kore shar kai in ka tsaya kai awa biyu hudu biyar shida sai ka bushe ka shi. ita kuma duk ranar duniyar nan akan ta yake karewa amma kuma wai gindinta za ka zo ka sha inuwa saboda rashin kirkin ka da rowar ka ma kana ina jin tun da ka tashi anguwar ku baka taba ga ana bata ruwa ba akwai bishiyoyin da an ma gama yaye su ma ko ruwa ma ba a ba su sai dai a zo a ta shan inuwa a ƙarƙashin su kyauta duka wannan ayoyi ne na Allah waqtilafu alsinatikum da sabanin harasa ana nufin lugat wancan balarabe wancan wani yare daban yanzu ka ji dan China yana yaren China sai ka yi mamu ta ga wai shi ma magana yake idan ka ji ɗan japan yana yi shi ma haka wallahi malam lugogi daban-daban wani sunansa kawai in aka ce ka faɗa an gama ka da uban aiki suna fa sai ya kai layi guda na takarda ba a gama faɗa rubuta sunansa ba dogon suna wani sunansa ba a faɗa sai an yi ajiyar numfashi kafin a gama faɗin sunansa kuma haka take rayuwa wani yana yaren karju wani yana yaren romanci wani yana ifrinjanci wani barbar wani tukururu wani yaren habasha wani yaren indiya wani ba ajame wani ba larabe wani yaren sakaliba ga sunan dai yarurruka na duniya da wanda muka san su da ba san su ba ba wanda ya isa ya kayyade maka waqtilafu alsinatikum dinnan sabanin harasan ku yace ma ga iya adadin yarurruka sai dai ai kwatance kawai a ce ana tsammanin a duniya akwai yare kaza lugatu bani adam Allahu a'lamu biha wallahu a'lamu bi kasratiha wa anwa'iha Allah ya san su kuma Allah ya san yawan su kuma abun mamaki kowa yana gadara da yaransa kuma yana jin ya iya kuma duk halittar kuɗiya mutum ne shi kai mutum amma harshen in ya zo ya murɗa shi abin da zai faɗa ba irin abin da za ka faɗa ba ne in Allah ya ga dama sai ajiye ka da mutumin da za ka shekara yana magana baka san me yake faɗa ba wannan kadai bai ishe ka ganewa cewa Allah ya isa ba yanzu wannan karatun da ake da dan indiya aka zo aka ajiye muku yana yaren indiyanci ba wanda zai zauna duk takawarku da tsoron Allah ku za ku ce Allah sa albarka za mu yi gida saboda ba kwa jin me yake faɗa yanzu yau karatun nan da muke da zamu dauko balarabe dan saudiya ko dan kuwait ko dan misra gashi mutum mu sa masa kaya irin namu da komai mu ajiye shi mu bashi kujera a nan ba abin da zai iya rikewa sai in an ja aya ko hadisi amma duk wani bayani da zamu yi haka zai rinka ji kawai karan abun da gari zai rinka ji amma bai san me ma'anar ba wannan duka aya ne daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sana idan wa alwanikum sabanin launi kala kala mutane tunda Allah ya halicci annabi Adam har zuwa tashin alkiyama babu wani mutumin da ba ido biyu ne da shi ba akwai idanuwa guda biyu akwai gira guda biyu akwai hanci akwai goshi akwai baki akwai kumatu amma abinda malamai suka ce babu wani mutum guda ɗaya a cikin halittun duniya gaba ɗaya da ya yi kama da mutum ɗaya wai suka zama iri ɗaya duk daban-daban ne an yadda kana da hanci yana da shi amma in za ka haɗa mutane biliyan da za ka da hancinsu kowa da irin hancin da Allah ya masa dole akwai wani nau'i na bambanci tsakaninsu ido ba duk muna da idanuwa ba to dizainin ɗin idon kowa daban bakin kowa daban wani nasa ya fi na dan uwansa tsawo wani nasa ya fi na wani fadi wani koda na babanka da mamanka ne dole sai an samu bambanci a tsakanin kai da su amma an yadda ana tarayya akan sunan kafa ina da kafa kana da kafa yau da za a kawo mutane ɗari a matsayin misali ka jera su duk ka zo ka ɗauki hoton ƙafafuwansu wallahi babu ƙafar da za ka ce exactly ɗari bisa ɗari wannan ƙafar da wannan iri ɗaya ne sai dai ka ce sun yi kama amma akwai inda suka sha bambam wannan haka abun Allah ya yi shi tun da ya halicci duniya har zuwa duniya ta tashi Allah ya yi alƙawarin da zai haɗa wata halitta guda ɗaya ɗan adam da wani ya zama iri ɗaya ba dan da ana zama iri ɗaya to da ya ya kamata da kai da babanka ku zama iri ɗaya ko da kai da mamanka ku zama iri ɗaya dole sai an samu wani bambanci a tsakani ko na fili ko na baɗi ne ko na ɓoye inda akwai na'ura da ake gwadawa ma sai ta gaya maka ba iri ɗaya ba ne akwai bambancin da ba a iya ganewa sai an lura inda ta'ammuli kenan kowa da irin yadda Allah ya yi shi kuma kowa da irin uslubi da ɗabi'a da yanayinsa ba da Allah ya yi shi da zai yi ka haifi 'ya'ya biyu uku duk da 'ya'yan uwansu ɗaya ubansu ɗaya wai ka ce wai yanayinsu duk iri ɗaya ba ne ina so nuna muku waqti lafu alwanikum alsinatikum wa alwanikum dole sai an sha baba yanzu ka duba a gidanku fa uwar ku dai uwan ku daya maman ku ta haife ku ku ku 27 inda za a jera ku ba wanda ya iri ɗaya da dan uwansa ko da babban kuma amma uwa ɗaya uba ɗaya kuma ta wuri ɗaya ku fito wani ya fi wani kauri wani ya fi wani gajarta wani ya fi wani tsawo wani ya fi wani haƙuri wani ɓacin rai ne da shi wani kuma gashi nan halinsa sai dai haƙuri amma ya za a gidan ya fito ba za a jefar da shi ba wani yana da ilimi wani kuma dolo ne gashi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wani cin jarrabawa yake wani kuma duk inda za a jarraba shi ne baya ci wani mai arziki wani talaka wani siriri wani mai kauri kuma duk uwa ɗaya uba ɗaya amma idan da ka lissafa abubuwan da ku cike da shi ɗaiɗaikun su kowa yana da shi ku gane wannan daga Allah ne haka duk jama'a in aka haɗa su dole akwai bambanci kowa sai ya bambanta ce dan uwansa inna fi zalika la ayatin lil alamin malam yace a wata qira'a قراءة الحبس للعالمين بكسر بكسر اللام يكرنت ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله daga cikin ayoyin Allah akwai baccinku bacci da daddare bacci da rana da kuma neman da kuke yi daga falala tasa ka duba sifar baccin dare da sifar baccin rana akwai bambanci nauyin baccin dare da nauyin baccin rana akwai bambanci shi kansa baccin sai Allah ya ɗauko namu duk lokacin da ɗan adam yake neman samun hutu da rashin motsin gabbai to sai a kai shi ya je ya kwanta kamar ya kai shi da ƙafarsa zai kai kansa gadonsa ya kwanta kamar yadda in magariba ta yi kaza take ɗaukan kanta ta kai kanta ɗakinta shi ma namiji haka yake mutum haka yake ɗaukan kansa ya kai kanshi ya je ya kwanta don ya samu sukunin haraka idan mutum ya gaji sai ya je kwanta ya bacci kai ma cewa za ka wani ka gaji ka je ka huta sai Allah ya sa mana hutunmu a cikin bacci ko na dare ko na rana sannan kuma Allah ya sanya mana al-intishar was sa'i yaduwa a bayan ƙasa da fita a fafato aje a nemo yace kar a zauna da daddare a kwanta a huta ga wanda suka zaɓi za su kwanta don wani da daddaren ma ai aikin dare yake yi inji ne shi da daddare ma yana aiki amma dai dole ya ware wasu awanni da zai huta da rana sai ya ba mu dama mu yi- mu yi kasuwa mu je gona mu yi tafiye-tafiye da rana waje allan nahara ma'asha kenan inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke suna ji yasma'una malaman tafsiri suka ce ya'un waɗanda suke kiyayewa duka ana buga maka misali ne akan shiri da Allah ya maka na ka rayu a wannan duniya don ka bauta masa to sai ka ba mu ayoyi na ƙarshe a ranar mu je
ومن آياته يريكم البر خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها
haji wani karatu إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
wa min ayatin
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون sai mai kuma bari ka ji mai وله من في السماوات والأرض Mm.
كل له قانتون me kuma yake yi وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض Mm.
وهو العزيز الحكيم
Allahu akbar Allah kai mana afuwa Allah kai yafe mana insha Allah wannan kanun labarai ne gobe sai mu fassara inda rai da lafiya da nisan kwana wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum